إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a takwas ga watan juma'a da al'ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na shida cikin jerin darussa wanda muke musu take da Arabiya daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa kuma yadda aka sani a jerin gidarsan mu na Arabiya muna karanta littafin ainihin wato At-Turfani fi an-Nahw wallafar al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 744 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zamu tashi inda malai yake cewa as-sabi'u jam'ul muzakkari salimi ورفعه بالواو ونصبه وجره بالياء ونونه مفتوحة نهو جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين السابع ما لن يتشي abu na bakwai ko kuma nau'i na bakwai na cikin nau'o'in wato al'asma'ul ma'uraba kenan ko su ne ake magana ka al'asma'ul ma'uraba ya ce jam'ul muzakkar as-salim jam'i dama kamar da muka ambata a baya ana raba shi zuwa gida biyu akwai jam'u tashih ko kuma jam'u taksir jam'u tashih shine wanda yake cewa as-salim din wanda shi kuma ya rabu zuwa gida biyu akwai muzakkar akwai muannas wanda yake cewa muzakkar shi ake magana a yanzu shine yace jam'ul muzakkari as-salimu jam'in maza wanda yake as-salim kubutacce daga karyewar kalma abinda yake nufi shine shi jam'i irin wannan a larabci abinda ake masa kawai shine za a ƙara wawun da nunun ko ya'un da nunun a jikin mufradinsa muslim muslimun mu'min mu'minun kafir kafirun munafik munafikun ko munafikin ko kafirin ko muslimin ko mu'minin to wannan ƙarin bai lalata asalin zubin kalmar ba da haka ake ce mishi as-salim yana daga cikin wato nau'o'i na ma'arifa malam yake cewa wa raf'uhu wa nasbu wa raf'uhu bil wawi ana mushi rufa ne da wawun wato yazo a mali na raf'a sai a ce muslimuna wa nasbuhu wa jarruhu bil ya da nasbarsa kuma da jarrarsa da ya'un ne wa nunuhu maftuha nunun dake karshen sa ana mata fataha ne akasin nunun ta jikin musanna da yake cewa wan nunu min kulli musanna tukfaru ita nunun din dake cikin musanna ane mata kasara a ce zaidaini wannan kuma a ce zaiduna a yace nahawu kama a ce jaa zaiduna ra'aitu zaidina marartu bizaidaini kamar yadda ibnu malik ke cewa warfa biwawin wa biyajrurwan siri salimi jam'in amirun wa mudnibi amirun wa mudnibi to wannan abinda ibnu malik ya kawo kenan da yake cewa warfa diwawin wansiban warfa diwawin wa bi yajrur wansiban salima jam'in amirin wa mudnibi warfa diwawin kai mushi raf'a da wawun wa bi yarju wa bi ya ujrur wansibi wajen jarra kuma da nasba kai da ya'un me zaka yi wannan yake ce salima jam'in jam'i salimi amirin wa mudnibi ai ka amirin wa mudnibi kamar lafazin amir da mudnib to nan zaka ga ibnu malik ya ambaci misalai daidai da sharuɗan da ake kawowa wajen wato jam'ul muzakkar salim sharadin shine zama ko dai ismun jamidun alamun ko kuma wasfun shine sifa kenan amir shine misalin suna jamidi alam bayan ga wannan sai ya cika sharuɗa na farko ya zama khalin min alamati ta'anis suna ne na maza wanda yake kuma bayi da alamar ta'anis da haka banda muawiya banda hamza banda qutayba banda utba da duka irin wannan suna da suke ba da ta'un amma kuma sunan maza ne su wannan ba a musu dan muzakkar salim sharadi na gaba ya zama kuma ismu zakarin ne sunan namiji ne da aka banda zainab banda maryam da ire-iren su ga su ba su da alamatu ta'ani amma kuma sunaye ne na maza sannan kuma ya zama ismu aqilin har ila yau suna ne na mai hankali banda kalb banda bakara waɗannan ba su ba su daga cikin lissafin masu hankali banda himar aka ce aqil kawai abinda ake nufi a nahu shine dan adam dan adam da kuma mulhaqatuhu to shi ma abin nan jami'i yana da mulhaqat da na abuci mulhaqat na tuna da bai kawo ba anan da yake cewa ibnu malik wa shubhu zaini wa shubhu zaini wa bihi 20 da irin waɗancan guda biyun amir da muznib abinda yayi kama da su wa bihi 20 wa babuhu alhiq kaza ahluna wa babuhu 20 wa babuhu 20 30 har zuwa 90 alhiq su ma ka riskar da su da wannan hakanan ahaluna kaga 20 jam'i ne amma ba ba ba yi da mufrad abin da yasa ba za a ce mishi jam'i ba sai dai a ce ismul jam'i ko mulhaqun bil jam'i saboda laysa lahu mufradun min lafzihi ba a cewa ashar ya zama ɗayan 20 ko salasa ya zama ɗayan salasuna ko arba'un ya zama ɗayan arba'una to ire-irensu da ulu ulu ba'asin shadidin da aka ce misali ulu ba'asin na hannu ulu kuwacin wa ulu ba'asin shadidin to wannan ulu ɗin shi ma mulhaƙun ne bil jam'i ya ce wa babuhu ishiruna wa babuhu da ire-irensa wato ishirun salasun har zuwa tis'un sai ce alhik ka riskar da su da wannan hakanan a haluna ya ce ulu wa amiluna da wanne illiyuna ulu wa amiluna illiyuna duka waɗannan suna cikin mulhaqun bil jam'il mudhakkar salim wa arduna shadda haka nan lafazin ardun ardun ardun shi ma ya fandare ne ya bi jam'ul mudhakkar salim haka nan wasinuna da shekaru da ake cewa sunun duk waɗannan asalansu ba jam'ul mudhakkar salim bane amma ana ilhakin su abin da yasa ake ce ma jam'i ya zama muzakkar salim sai ya zama yana da mufradun min lafzihi sannan ya zama ghairu ba ismu muannasin ba ya zama khalin min al min al min alamati ta'nis kuma ghairu ghairu muannasin wa ismu lil akil to idan ya zama idan mufradun min lafzihi akwai sunaye waɗanda ba su da mufradun min alfadiya kamar uludin kamar ishiruna ko a Hausa in aka ce misali aka ce manya menene ɗayan manya kalmar manya hala a sakwata akwai ta ko ni da ban santa ba kaga sai dai a ce babba ko haka to kuma lafazin nisa'u kaga bai da mufradun min lafzi sai dai a ce imra'a haka ingilishi kamar irin su furniture kamar irin crowd kamar committee laisa lahu wahidun min lafzi da an faɗe shi dama jam'i yake nufi tunan su ake ce ma asma'ul jam'i to irin su ba a musu jam'u muzakkar salim sai waɗannan da suka fandare ɗaiɗai wannan da aka ambata to haka illiyun izzin da ire-iren su a sai malam ya ci gaba da cewa ya ce oke sai ambaci batu akan akan wato akan abin da ake wasali da shi a ƙarshe ko shine wasalin ya zama raf'a ya zama fataha akan nunun kamar yadda shi kuma nunun din da ke kan musanna ƙarshen musanna yake kuma tana ɗaukan jarra ne to sai ya ce a afamin na takwas jam'u al-mu'annasi salim jam'in mata as-salim shine dan uwan wancan shine kamar da ibnu malik ke cewa ma bita wa ma bita wa alifin qad jumi'a ko yace yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a wa ma bita wa alifin qad jumi'a abinda aka mishi jam'i da alu da ta yace yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a haka ne baitin ko yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ana mishi kasara ana mashi kasara ne a wajen jarra da wajen nasba kamar innal muslimati wal mu'minati wal qanitati asarabu an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin wadannan wadannan muslimat mu'minat qanitat ta'ibat shine ake cewa jam'u muzakkar salim zaka ga an yi shi ne ta hanyar ƙara ta'un alifun da ta mai kun muslimatu sai a ce muslimat a ƙara alif da ta bayan an cire waccan ta'un ta ta anisi marbuta yace wa huwa mu'rabun bi harakatayn shi ya ɗaukan wasalin haraka guda biyu ne kaɗai wanne da wanne bidban mati raf'an a wajen raf'a a sa mai dama wal kasrati jarran wa nasba idan zan majruri ko mansubi to kasara ne innal muslimati laqitu bil mu'minati wajen nasba da jarra duka wasali iri guda ake masa mu kiyaye nasba shi da jarrasa ta kunu bilkasara ya ce na hau kama aka ce ja'a alhindatu wa ra'aitu alhindati wa marartu bilhindati aga ja alhindatu zai zama marfu'un ra'aitu alhindati mansubu ala tasbi alkasara marartu bilhindati majrur ala masdarihi alkasara al-zahir al-akhiri to waɗannan guda biyun sune abin da ake ce ma jam'u ish jam'u tashih jam'u tashih haka ake kiransa da da da ibarar annuhatul alqudama jam'u tashih sai sarba shi zuwa gida biyu akwai tashih lidhukur wa tashih lilinas a zamance kuma sai a ce jam'u mudhakkar as-salim jam'u muannas as-salim to dayan wanda yake wato ba wannan nau'i ba shine da ake ce ma jam'u taksirin jam'u taksir wato jam'i wanda aka babballa karma taksir shine an balla an an jirkita zubin kalmar kaga wancan da zaran ka cire abinda aka ƙara alamatul jami'i din zaka ga kalmar tana nan yadda take mufradinta muslimun kana share wawun da nurun zai kuma muslim haka mu'minun haka kafirun haka ire-irensu amma shi taksiri shine wanda kalma za ta rikirkice ko a Hausa akwai irin wannan ina jin Hausa fa ta fi larabci fadin adwat na jami'i dan a Hausa sun kusa 30 kala kala adwat na jami'i a yaran Hausa suna da yawa to amma da haka shi ma harshen Hausa yana da jam'u taksir me yau kan kaga misali zaka ce soja in ka ce sojoji wannan wannan jam'u muzakkar salim kuma an ƙara wani abu ne kawai akai ko haka haka motoci haka lomomi suna nan da yawa ana ƙara abin iri daban-daban amma yanzu kalli doki dawaki jam'in shi mai kyau kenan kaga taksiri ne wannan bayan yanda yaran suke cewa dokuna wannan Hausa yara ce haka saniya sai a ce shanu wannan ma taksiri haka akuya awaki duk wannan taksiri ne suna nan da yawa a cikin Hausa wasansu sama'i ne kawai ba a san kaidan ma da aka wajen yin su ba to irin wannan jam'in akwai shi haka in kace sakarai sai a ce sakarkaru kajin da aka yi watsatsa da kalmar ko to shi ake cewa jam'u taksir wannan jam'in yana da iskaliya da yawa ana raba shi zuwa gida biyu akwai jam'u taksir lil kathara akwai jam'u taksir lil qilla haka ce al qilla shine duk abin da ya fara daga uku zuwa goma to suna kiran shi da suna qilla bari mu karanta abin da malai yace yace fa amma jam'u taksir fa hukmuhu hukmul wahidi nahu jaa rijalu shi hukuncin shi iri ɗaya ake mishi da hukuncin mutum ɗaya kamar da an ce jaa rijalun da jaa rajulun duk ɗaya ne wajen la'irabi kamar yanzu misali kaga jam'in shi kamar nafsu anfus kamar tariqun turuqun kamar kobun akwabun kamar kitabun kutubun kamar faslun fusulun kamar ƙaumun akwamun kamar jadalun jidalun duk suna nan da yawa irin waɗannan misalan shi to abin da na fara ambata shi ne cewa zama tafsiri ya kasu zuwa gida biyu za a kasa shi zuwa gida biyu ta fuska biyu kuma ila yau farko ta fuskar siyagarsa za a kasa shi gida biyu ta fuskar siyagarsa akwai jam'u taksir bi ziyada akwai jam'u taksir bi nuqsan ana nufin ziyadatul harfi ala asli hurufihi ko nuqsani harfin min asli hurufihi da ana yi mishi haka ko dai a rage harafi ko a ƙara ina muke nufi da kamar rage kamar ƙara harafi kamar yadda kace sahamun sihab kaga an ƙara alif rajulun rijal kaga an ƙara alif qalamun aqlam qalbun qulub baitun biyut to wannan duka jam'u taksirin ne bi bi ziyarati harf akwai jam'u taksir bi naqsi harf min hurufi kamar rasulun sai a ce rusul rusulan mubashirina kamar baqaratun sai a ce baqar kamar shajaratun sai a ce shajar kamar suratun sai a ce suwar duk wannan zaka ga an cire wani harafi ne a ciki sai ya bada jam'i to ana raba su zuwa gida waɗannan gidaje guda biyu a ziyadatul harfi aw nuqsanil harfi dukan shi ne rikita siga harafin ina fata mun gano nau'i na biyu shine ta fuskar adadiyar sa me yake me yake ma'anarsa ta adadi akwai jam'u taksirin liqilla shine duk abin da ya zama jam'i daga uku zuwa goma wannan shi ake kallo a matsayin ƙilla a gun larabawa da zaran ya haura sha ɗaya to ya zama kasara kasara na fata mun gane wannan to daga cikin a a jam'u taksirin liƙilla akwai irin lafazin kaman arjul irin fityatun innahum fityatun amanu bi rabbihim kaga killa ne domin an ce su bakwai ne ko takwas ko sai kullu salasatun sai kullu khamsatun sai kullu sab'atun sab'atun ne su ko kaga killa ne bai kai goma ba akwai abwab shi ma suna cewa jam'u killa ne haka aswab tufafi haka irin aqlam da ire-iren su duk wannan ana cewa alfazin da suke nuna killa jam'i ne amma mai ƙaranci bil muqarana ila kasara su kuma na kasara galibi yakan zo da lafuzza ire-iren waɗancan ko wasu makamantansu amma siyakin ma'ana zai iya tabbatar da mai ake nufi kamar humrun ka annahum humrun mustanfira to jam'u kasara ne jam'u kasara ne lil kasarati dan nuna ta'addudiyya haka ghuraf ghuraf jam'u ghurfa kaga an mishi ta hanyar nuqsan ko amma yana da kasara haka irin sahara waja as-saharatu limiqati lin ma'lum to taran gayya ce ta arna da yawa ta bokaye da yawa haka asra da jarha shi madinan da kasara ne masu yawa haka qirada kunu qiradatan khasi shi ma yana nuna kasara ne yana nuna yawa haka ƙurra'u alarammomi zaki ce ƙurra'u ko haka shuhud haka lafazi irin buhala da jubana da umara da salati duwane yadda kasara ne to wannan kuma zai kai mu ga wata ƙabiya da ake ce masigatu muntahal jumu'a domin shi ma jam'i ne na taksir lil kasara jam'i ne na karya kalma don nuna yawa to shi da ake gane shi shine kaga jam'i taksir da alifun bayan harafi biyu da alifun bayan harafi biyu alifun maddi bayan harafi biyu sannan kuma a bayan shi akwai akalla harafi biyu mu kiyaye sai daga akalla harafi biyu kafin da harafi biyu bayan alif shi ake ce masigatun muntahal jumu kala kala ce akwai sigatun muntahal jumu al'ula akwai sigatun muntahal jumu athaniya akwai salisa tana kuma da furu ita salisa din sigatun muntahal jumu tana zuwa ala wazanin mafa'il shine kaga alif da harafi guda biyu a bayansa babu harafin illa shine sigatun muntahal jumu'il ula kaman masajid masajid malahiq kaman mazabih irin wannan ana ce mata sigatun muntahal jumu'i al'ula akwai sigatun muntahal jumu'i thaniya wata ke da harafi uku a bayan alif ya zama kuma na tsakiyan ukun harafin illa ne mafa'il kenan mafa'il kamar masarif masabih wannan shi ake cin musigatun muntahal jumu'a athaniya akwai sigatun muntahal jumu'i thalitha ita ce take da take da harafi uku a baya da kuma alhamza har ko da harafi biyu ne ma wannan ana ce mashi sigatun muntahal jumu'a athaniya ita take da furu'i daga cikin furu'i dinta akwai masu akwai mai takrar takraru lamin fi'il kama a ce mai shi zaka ce fa'alin wanda zaka ji an maimaita harafin in an zo jam'in kamar yadda za a ce qawarir qawarir to wannan fa'alil kenan wanda aka maimaita harafi haka haka a irin dananir kaga dinar an maimaita wannan nunun din dana an maimaita ra'ul da na ri da na nurin kai ko da na niru haka wancan mai mema muka kwatanta kawarir zaka ji ra'un ne guda biyu daga daga daga karura ko to suna nan da yawa dai ire-iren su irin wanda ake ci masigatu muntahal jumu wanda take a cikin ta akwai al'ula akwai athaniya akwai athalisa idan ka koma duka mutawwalat na kutubin nahwi zaka ga tattaunawa da aka yi akan su Allah shine mafi sani to wannan a a sigatu muntahal jumu'i kenan da malam bai ambace ta ba an to sai mu je inda yake cewa alfa'ilu huwa marfu'un abadan fa'ili shi har kullun marfu'i ne abadan abidin ja'a zaidun qama zaidun zahabat hindu tala'at shamsu ko ina duk inda ka ganshi fa'ili wato wanda ya aikata aiki to marfu'i ne shi bai da wata iskaliya ko misqalatin bai da ita to gare gidan wata iskaliya da malai ƙara ambata yace babu malam yusamma fa'ilu babu abinda ba ambaci fa'ilin sa ba a ina ga babu laifi tunda mun kawo wannan qadiya mai magana akan ta malam yusamma fa'iluhu da na'ibul fa'il shin wanne ne daidai a cikin su wanne ne ya kamata a faɗa wanne ne bai kamata ba malamin mu malal albani zariya Allah ya gafarta mishi ya daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga cewa daina cewa naibul fa'il kuma har yana ganin haka kaman wani zinubi ne ana hawanci Allah ya gafarta mishi to wannan ra'ayi ne ɗaya daga cikin ra'ayoyi guda biyu a galibin malaman nahwu al-qudama daga kan ajrumi zuwa can baya galibi suna ambatan shi da suna malam yusamma fa'iluhu abinda ba a kirayi fa'ilinsa ba amma ibn malik da ya zo a cikin tafansa tun daga kan at-tashil a cikin alfiya ma ya ishara ya nuna rashin amincewarsa da wannan lafazin cewa a ce na'ibul fa'il ya fi dacewa yace saboda an ce malam yusamma fa'iluhu to ai akwai wanda yake wannan sigar ba fa'ili yake gare shi ba akwai wanda yake abinda aka mayar na'ibul fa'ilin ba fa'ili bane akwai sifa na'iba anil fa'il akwai jaru majrur na'ibi anil fa'il akwai masdar to wanka ce malam yusamma fa'ilu to wadancan ka cire su da ya kamata a ce malam yusamma fa'iluhu aw masdaruhu aw aw aw aw to ka cire su sannan akwai kuma ma maf'ul bihi din wanda ana barin sa idan na fi'ili ne mai ta'addi zuwa ga maf'ulai guda biyu kamar irin kasa a aqa da amba'a za a yi maɗaya rufu'a a baɗayan kaga shi ma wannan maf'uli bihi ne yace dan haka yana ganin wannan tasmiyar bata bada hoton abin da ake nema ba ibnu malik ya fara ambaton wannan da ibnu shami ba littafan sa ya goyi bayan sa a cikin mugunul labi a cikin awdahul masalik di ya goyi bayan sa dan haka kawai abin nan ne a qadiya ce mustalahiyya shi mal albani namu da yazo Allah ya gafarta mishi sai ya ce saboda a cikin alqur'ani akwai wasu lafuzza da an ce haka za a samu ta ta taburga a cikin ma'ana wanda wannan ijtihadin sa ne na'am shi nake magana ai shine shine wannan din mabnulil majhul da ake cewa ba eh to ai naibul fa'il ne aka bai zabi sai a ce mabni lil majhul ko ko ba shi bane lafazin da yake inkari shine lafazin mabni alal majhul ko eh lafaz lafazin mabni al majhul ina zuwa ai ban gama abin nan ba amma ai kadiyar ita ce kadiyar naibul fa'il ko shine an zo za a ce to wannan fi'ilun mabni al majhul saboda fa'ilinsa ba fa'ili bane naibul fa'il an gane shi mal albani abin da yake bai so a fada a ce mabni al majhul ko yawa shi abin da malamin bai so a fada to shi ne nake cewa waɗannan malaman nawon guda biyu sun nuna cewa babu laifin an faɗi wannan saboda su suna ganin a yi ta gatsiya domin shi malami samma fa'iluhu da ake cewa ba kullum ba ne fa'ilin ne ba ambata ba wata rana wanda ba ambata ba sunan shi masdari kamar da aka ce uqbila iqbalan shi yanzu wannan na'ibul fa'il ɗin da aka ɓoye da za a ce mabuni al-majhul abin nan ne masdari ne uqbila iqbalan ai a a a haka idan ka dauki kaman hubisa hubisa yawman yanzu wannan shi kuma zarafi ne yake matsayin naibul fa'il din idan ka dauki kuma irin a idan aka ce a khuffifa khuffifa anna kaman ud'u rabbakum ud'u rabbaka yukhaffif anna to aka ce khuffifa aka mai da shi mabni lil majhul zai zama anna din nan shine yake matsaunin naibul fa'il to kaga ashe naibul fa'il din ba kullum bane yake fa'il ba kullum bane a waqi'ance almuhim idan aka ga cewa akwai wani lafazi da an bace haka zai zama munan ma'ana sai a guje mishi amma naffare shi haka kadai gaskiya yana buƙatar dalili fiye da wanda malai fara Allah ya gafarta mishi yana buƙatar dalili fiye da wanda malai fara a sannan kuma su waɗannan malaman da na bayan ba su yi wannan tattaunawa da sunan kore lafazin cewa wani munan lafazi bane a kowa ya kalli falsafar abin da yake so ya gina ta ka'ida ne musamman shi ibn malik shine ya champion din wannan magana da tsayi haka wannan kenan sannan ta fuskar me yasa balarabe ne kun koyi abaci fa'ili duk a guje wannan rikicin me yasa yake kin abatan fa'ili ya boye shi zama majhuli har abu ana ta neman shin mabni lil majhuli za a ce kuma mabni alama la yasan fa'ilu me yasa balarabe ma yake haka malaman nahu sai kokari su riski asbab da suke jawo haka akwai asbab lafziya har guda uku da suka ambata akwai asbab ma'anawiyya daga cikin asbabun lafziya da suka ambata akwai al'ijaz larabawa suna son takaitawa a maganarsu to da haka sai suke ambatan fa'ili saboda ijazi kaman faɗin Allah da yake cewa fa'iza fa'in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum tun wannan uqibtum da da ba dan ijazi ba sai a ce fa'in aqabtum fa'aqibu bi misli ma aqabakum ashabukum ko ma aqaba kuma aduwukum ko ma aqaba kuma khasumukum kaga zance yayi tsawo saboda ijazi sai aka ce fa aqibu bislima uqibtu wannan ijazi sannan akwai kuma as-saja nufatan saja'i yakan tirsa sama balarabe yayi wannan kaman kaman karin magana man julisa julisa duk wanda aka zauna da shi ana koyan halinsa wanda bashi yake cewa zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai to balarabe sai ya ce man julisa junisa to da ya ga dama sai ya ce man jalasahu sahibuhu jalasahu man jalasahu zagunan zai zama saja inda ya daɗi ba domin saja i baya ga baya ga tawafuqul aswat ana so kuma a samu tawafuqul kalimat kaga kalma da ne man julisa kalma biyu kalma ɗaya julisa julisa to yana daga cikin asbab ɗin sannan wazanin waka a so da dama wazanin waka yakan tirsa sama mabalarabe wannan akwai misali da yawa ba zan iya istidar wani misali yanzu a nan ba gaskiya misali da yawa a cikin waka da suke tirsa waka idan mun zo kan waka insha Allah zan ambaci wasu su inna riska a sannan akwai akwai asbab ma'anawiyya wannan asbab ne kawai a cikin hidima ga lafazi ko kuma asbab hidima ga ma'ana da suke jawo zuwa ga haka na farko suka ce kaunul fa'ili ma'arufan wa mashhuran idan fa'ilin ya zama kowa ya san shi ba sai an fada ba da wasu da mace an dauke wuta an dauke wuta da muke yawan faɗaɗin nan me yasa ba ma cewa nefa ta dauke wuta saboda kowa ya san suwa suke dauke wuta kalla khuliqal insanu min ajli innal insana khuliqa halu'a da ire-iren su irin wanne kuma irin wa khuliqal wa khuliqal insanu da'ifa da haka suka dogo khuliqal insanu min ajli innal insana khuliqa halu'a wa khuliqal insanu da'ifa da haka suka bu saboda kowa ya sani duk mai ji da kafiri da mumini kowa ya san Allah ne ya da su dan adam to wannan saboda shaharan wanda yayi aikin ba a bukatar shi ko kuma aka san shi jahalatul fa'il in ba a sani ba kamar mene kamar inda misali ka zo kawai sai ka tara an yi sata a shagonka Allah ya tsare sai ka ce wallahi an mun sata an sace mun babur an sace mun waya saboda baka san waye ya dauka ba jahalatul fa'il ko da ka ambaci fa'ilin zai zama fa'ilin da hayan zan mubahami ne ce wasu yan iska ne suka musata hayan zai baka san sawa to jahalatul fa'il tana sai kaji balarba ya ce qutila fulanun surika malu fulanun duriba fulanun sai ta faɗan haka akwai kuma al-ibham yana so ya rudar da kai ya sa ka a daji ya sa ka a cikin wani sarƙaƙiya ai an biya albashi ibham ne wannan wata ma'aikata nawa aka biya bai so kai ce maka ai an biya wani kaza misali a ce kwamishinan kuɗi ko akanta janar ya biya mutanen ma'aikata kaza albashi wani kaza ya samu wani kaza samu zai faɗa maka wani sai ce an biya albashi to wannan ibhami ne kana cikin gida kana cikin gida kawai sai mai gadin ka ya daga waya alhaji barka da haka alhaji kayi baki an yi baki a gidan nan saboda ba a san su waye ba baki yana yana maka ibhamun su akwai at-ta'zim girmama sha'anin abu idza zulzilatil ardu zilzala saboda wani sha'ani ne babba idza zulzilatil ardu hatta idza jaa amruna oke wannan abin nan ne ko wannan ma'arufi ne daga cikin ba akwai at-tahqir nuna aikin ba wani aikin a zo a gani bane ba wani aikin a zo a gani bane kankani ne aikin wanda ya aikin bai kai ya kawo ba a aikin bai kai ya kawo ba aka san wancan kaga wancan an san babban al'amari ne iza zulzilatil ardu wa hila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'i ba shi wannan girmamawa ne to akwai kun da zama aka san haka ta hakiri ne wani mutum ne wanda bai kai ya kawo ba sai a ambaci aikin shi ba za a ce wane ne yayi ba idan yanzu misali akwai wata gidanku da take son wani saurayi da ba kwa san shi kuma sai sai duk da haka saka ba suka kawo sadaki sai an kawo sadakin ki ba ba za maka ce suwa ne suka kawo sadaki ba tun ta haƙiri ne an kawo sadaki kuma gani wannan da ana hararar su ne daga ma'ani na zancen haka na akwai kuma suka ce akwai alkhawf tsoro kana tsoron me zai biyo baya ba za ka faɗa ba akwai baya ga tsoro akwai kuma adamun fa'ida min zikiri babu wani fa'ida saboda ko an ambace shi ba a san me ba a san ma za a ambace shi ba an so ambata akwai wannan a cikin alkurani idza huyitum bi tahiyatin me yasa ba a ce idza hayyakum wa za a ce to ba wanda za a ce idza huyitum bi tahiyatin a a idza qila lakum tafassahu fil majalis qila lakum in an ce muku ku buda fa'in uhsirtum ba ce fa'in a hasarakun shai'un ba yi waɗannan saboda adamun fa'ida min zikirin fa'il sai a ɓoye shi wannan daga cikin wasu fawa'id da malamai suka ambata dangane da bina'ul fi'ili alal majhuli au ala malam musamman fa'ilu karatun yana da yawa jama'a za mu bashi a kan wannan gabar sauran sai a je a bibiya a karanta kadiyar ismu abin da mabni lil majhul ko malai san fa'iluhu tana da fadi kwarai ta wuce wannan da muka ambata nan amma dai wannan daga ya ishi mai neman babudi ya koma ya karanta ababe masu zurfi a ciki don ya samu fa'idoji kamar cikin sharhohin alfiya da musamman na shi abin nan ibn hisham adahul masalik da ma ibn aqilin hakanan a cikin tafin at-tafsir da sharhinsa hakanan jam'ul jawami na na asyuti da kuma dai duk wani littafi na nahawu mutawwal kamar irin su ashimuni da makamantansu duk wani littafi mutawwal na nahawu zaka samu waɗannan tattaunawa da ƙare-ƙaren bayanai a ciki wallahu ta'ala a'lam da yace idan lam yusamma al-fa'ilu dhumma awwal al-fa'il in ba ambaci fa'ili ba sai ayi ma ainihin wato farkon fi'ilin dhamma kan na manta jama'a wata qadiya kun ga qur'ani yana ciki da waɗannan fawaid din musamman game da waɗannan qawaid na nahwu kuma da za ka lazimci nema a ciki za ka samu fa'idoji ba na nahu kaɗai ba saboda a cikin ƙwarani bini-bini za ka ji irin waɗannan zantuka yi orafin mujirimuna bi simahu yi orafin ba ya shiga misa ba a ce ya arifahun ba ko man ya arifahun irin fajumi a saharatu limikati an san waye ta tara su fajumi a saharatu ba fir'aun ne ya tattara su ba ko yasa aka tattara su irin وإذا قرئ القرآن yasa ba ce wai idza qara'a almuslimu alqur'ana ba wa idza quri'a alqur'an da wancan da muka kawo idza zulzilat da ire-iren su ga sunan a wa salamun alayya yawma wulidtu me yasa bai ce yawma waladatni ummi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma suna nan da yawa sun ishe ka wato nazari da bincike da zaka yi shekara da shekaru kana zaƙule-zaƙule da ƙwaƙudu ba a cikinsa na karanta zancen wani malami masani mutumin ƙasar masar ne masan ko yana rayu yanzu ba ya ce shekarar shi talatin yana ta dabburi a cikin sautu yusuf ya ce kuma duk sanda ya karanta bayan da za a yi sati ya wuce bai karanta ta ba karatu na neman wani sabon abu da da bai gane a cikinta ba da haka dan ƙarshe sai rubuta littafi akan fawaid din shi na suratu sai da fita mata da fa'ida 1200 da kan shi yake ba da labari aka fira da shi yace shekara 30 yana tadabburi akan ta ita kare suratu yusuf abinda kuma ya kai shi wannan kawai cewa dan ne yasa Allah ya ware ta yake cewa nahnu qusu alayka ahsanal qasas me yasa Allah yace suratu yusuf ita ce ahsanal qasas wannan wasfin da aka yi mata kawai shi ya ja hankalinsa zuwa udin da aka yi wannan sura tana da wani sirri kuma haka ne wallahi duk sanda kake karanta ta bai ta ba kowace sura ce alqurani kai ina ma fajin abu in wannan karantawa wannan karantawa hankalinka yafi zuwa kan abubuwa da yawa ko dan kana karantawa to hankalinka da idanka ko kwakwalwarka inda ga hada kake karantawa suna suna jin juna amma wannan karantawa zaka tattara hankalinka akan mai karatun shi yasa da gaske ne da Allah ya ce liyadabbaru ayati aga liyaddabbaru wannan shaddar da aka ƙara tana nuna taksir ne yayi yawaitawa ba a ce liyatadabbaru ba liyaddabbaru kamar zaka jin nauyin magana a cikin kwakwalwarka ko ana so ne ai ta karantawa ana tsinkayo sakonnin da ke cikin alkurani kuma qur'ani cike yake da sakonni jama'a to yanzu mu baka mu asami yanzu game da mabni lil majhul ko mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu a cikin alkurani duk wanda ka karanta yi kokari kai kokarin idrakin me yasa anan aka ce haka daga nan zaka kana ta zakulo faidoji kuma kana yi kana koma cikin tafsirai akwai malaman tafsiri da suke ambatan wannan da yawa nan kusa ibnu ashur yana yin haka haka zamakshari a cikin tafsirin sa al-kashaf haka shi ma imamul mufassir wani lokaci yana yi ibnu jarir haka ibnu kathir haka abin nan shaukani a cikin al-fathul qadir da masu bincike na zamani da yawa manazarta akan alkurani da yawa suna yin waɗannan ayyuka wallahu wallahu almusta'an na'am na'am shi ne ba za a ce ba Allah ba shi eh saboda an san kai Allah ne kamar yadda ka kawo Eh. Na. Eh zai iya ɗaukar wannan taujihin. Taujihin cewa in an san wanda ya aikin musamman idan Allah ne kada a ce Allah majhuli wannan lafazin zai nauyi a baki zai nauyi mu zuciya ko to sai ka guje mushi domin dama shi sabani da irin wannan in kana so ka guje mushi ko sai ka tsarhin sa ko eh amma dai kamar da nake cewa malaman nahu dai suna faɗa haka kuma mustalah ne babu mashana a kansa kamar yadda akwai mustalahat a wasu harsuna ko wasu fannoni waɗanda in ka ɗauke su ka dinga musu wannan kwakudubar to za a yi inkarin me yasa me yasa za a ce wani hadisi mu'allaki an rataye shi ne to kaga ba rataye shi ba in ka faɗa haka ma malaman hadisi da dalibai sai sai su maka dariya a ce ai baka sa abin da ake nuna to shi sa amma wannan musamman ga jarabin jalala ta Allah madaukakin sarki to ana so a girmama Allah ko da yaushe a girmama janibinsa a girmama shayar ɗinsa babu laifi in an yi amfani da wancan lafazin kamar da dan uwa malam shifu yake yake ishara Allah ya saka masa da alkhairi na'am eh eh hmm kan tana jika ne kibiyan mahaukaci maganar fa ɗaya ce afwan mala babi ne ke magana akan li'irabin fi'ili wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba ko to wannan fi'ilin ba ambaci fa'ilinsa ba ana kiran shi da ɗayan sunaye ko dai a ce mishi na'ibul fa'il ko a ce mishi shi fi'ilin shi kuma a ce mabniyun alal majhul albina'u alal majhul ko albina'u ala malam musamman fa'ilun duka abu dai shine sai na ce malaman suka ce in an ce albina'u ala malam musamman fa'ilihi musamman fa'iluhu to bai ta gatsiyar malam musamman din ba domin malam musamman laisa laziman an ya kuna fa'ilan Allah sa kun gane wannan ko muka buga misali akan wannan malam malam musamman ليس لازما أن يكون فاعلا قد يكون مصدرا قد يكون جارا ومجرور قد يكون كذا to sai kuma nace amma idan kamar da malam shi ke kara idan ana kyaman lafazin malam mabni lil majhul kyamarsa din har ya zama da gaske abin kyama ana ana buƙatar shaidar wani malamin nahwu fitacce abin da ke cewa kenan ibn malik ibn hisham ko zamakshari ko zajjaj ko makamantansu to wannan gaskiya ban santa ba ban santa ba wa alaikun samatullah a ina malawa gida suka kyamace shi a ina to wallahi ban sani ba har yanzu afwan ko usaimin ya magana har yanzu usaimin ba malamin nahu bane bai cancanta ya wannan magana eh to ai idan afwan idan ana magana magana mas'ala ta aqida to sai ka kawo mana magana kace misali barbahari ne ya fada ko ajurri ko imam ahmad ibn hanbal sannan da ma aqida yes in ba waɗannan ba ban ban inkarin wani malami cikin wannan ijtihadi amma ni abin da nake so mu gane shine yanzu wannan harkar nahwu da usaimin da mala albani duka ba harkar su bace magana gaskiya jama'a mu dinga magana ta hadisi da ilimi ba harkar su bace harkar sa hadisi fiqhu aqida to idan suka yi obalafin zuwa wancan abin da su shine su dogara da abin da malaman wannan fannin suka faɗa amma ba su nada kansu mu shaidai akai ba idan sun nada kansu mu shaidai sun yi ta yi kuma su dace amma a lokacin da suka saba ma jumhurin abinda malaman fannin suke a kai gaskiya ni ba na ganda cewa an shi maganarsu ni wannan shi ne training ɗin da aka ma'a ilimi kuma har da malar gani shi mu wannan training ɗin ba na ganin dacewa amma ka ga ka ɗauka ni ba hana ka ba ai mai wannan magana ni yanzu abin da ke so kawo magana ufemin ɗin muji mai usaimin ya ce a kai usaimin ya ce babu kyau faɗan mabniyun lil majhul a cikin mu'jamar manahin labziya na san usaimin na da shi kuma na karanta shi abin ban riski wannan magana ba idan akwai ta a kawo in babu ita kowa na iya rike ra'ayin shi amma ni training da nake da shi gaskiya ba zai banna na karɓi wannan magana ba gaskiya ba zai banna ba ikhaluhu abin nan wato mai zance ne ina ganin shi a matsayin wato fita ne daga adalcin ilimi wanda ba harkarsa ba bai kamata ya canza wa masu harka harkarsa ba kamar yadda misali yanzu wani malamin nahu zai iya tsawon lokuwa cikin ilimin hadisi ya canza wani mutsalahi a karba zai yi in an tashi mai hujumi za a mai da sauki jama'a mu zama da adalci a ilimi wannan abun bai da ba saban Allah bane faɗin haka lafazi ne su malaman nahu suna da guda biyu kana yi amfani da kowanne amma a ce wannan an kore shi babu wani dalili sahihi a addinance da ya kore shi gaskiya ni ban yarda ba yawa amma kana iya rike abin da ka gaya maka ko kuma a kawo maganar Usaimin mu gani ku bari mai karatun mu ku bar wannan maganar musu na santa wannan maganar mun yi ta ma da Malam Albani ban saki ba bai saki ba to da haka babu wanda zai sani saki a yau magana gaskiya wata kila saboda ni dan arabiya ne da malam ya sa ni gaba dariya aka dinga mu amma ni na san na da hujjoji na na sani kuma na san yana magana ne akan abin da ba takhassus din shi bane ba takhassus din shi bane na ba takhassus da malam albani bane ban ce bai iya ba amma ba abin da ya cinye rayuwar shi ba kenan akai shi nake nufi yanzu ko ni na ba takhassus dina bane ni ma ban cinye rayuwata akan shi ba amma dai binciken da nake da alaka da shi a kai watakila ya fi na mafi yawan kwanan so don haka a bari sai an kawo hujja ta ilimi ba mujarradin istihad wanda kawai ina ganin abin da ya ja su a ce diniya to a fanni kuma na ilimi wannan abin science ne ba a aiki da atifa ba a aiki da atifa jama'a wallahul musta'an na? lamun sha ta filistila yanzu dai ga misalin da muka yi kamar yanzu mu'allak ko mursal da ake cewa ana jin labarin wani ma ya mushi fasara mara kyau duk dariya muke kama musu sai mu kama musu dariya mu ce ba su iya ba balantana ce za su canza ma'anar shi to don me mu mu canza malaman namu nasu sai muna da hujja wata kiwon da gaske sun saba wa Allah amma ba mu da ita to mu bar shi haka kawai kun ga mun ci lokaci da yawa akan wannan ba mu yi magana akan naibul fa'il din ba kowa Allah ku bar shi haka aswaqul arab al'ayyi hal hayyan zufa babi ne na bincike fa binciken ilimi baya karewa jama'a baya karewa na sha ga mana wannan magana anan binciken ilimi baya karewa wallahi wani abu sai mun gama karanta shi anan daga baya sai in je in duba sai in ga kash ashe ma akwai saura to sauran da ya kawai sai ka bar shi ko kuma sai wata munasaba ko kuma ka ga abinda yanzu ina da wani article da na rubuta na publishing ɗinsa a 2016 wala ranar na ɗauko shi na kalla kawai sai mai mushi kawai na girgiza kai na ce kai wannan abu duk kuskure ne wallahi article ne wanda yana cikin lissafin takadduna da randa za a bani professor za a lissafa da shi amma ni da kaina yanzu na gane cewa conclusion ɗin da na yi a lokacin shekara nawa kenan bayan 2016 shekara shida ko wallahi kuskure ne ko ba wanda ya nuna mun ni da kaina karatuna ya kai na gane kuskure ne yanzu kuma ta nan sake rubuta wani sai in ce to na kuskurantar da kaina to amma ka san mu usade mu saba haka ba usade muna da jumudi to amma ni na fa kallon kaina ba dan boko kenan ko misali yawa amma usade ba da jumudi duk abin da muka rike ba ma so mu ji wani akasin shi kuma wallahi ina ƙara gaya mana akwai abubuwa da dama da muka rike da sunan usadanci wallahi ba haka suke bayan da taqiq al-ilmi wallahi ko kuma zafin da muke akan su bai kai zafin da shari'a ya fi zafin da shari'a ta yi akan su shari'a ba ta yi wannan zafin da muke akai ba bari mana misali wanda na san da a instagram shi sosai yanzu dukkanin mu ahlus sunna da dukkan ɗawaif ɗinmu muna kyaman taron suna da mata suke ko muna kallon shi bid'a mummuna don Allah me hujja wannan a cikin addini me hujja shi karatu wanda ya ce haramun ne ko bid'a ne ko shirka ne mata su tare ranar bakwai su ci abinci su yi murna yadda suka saba wani karatu ne faɗi wannan mai ɗan furiyon ya ce ɗan furiyon ai ba karatu ba ne ai magana wani malami ce hadisi aya nassi wata, wata mas'ala da take mujma'un alaiha babu wannan mujarradin ko abin zamu ce mun tashi a ƙasar mu mun ga ana yin munanan abubuwa a cikin wannan taron sai aka yi kwandemin ɗin shi gaba daya amma al'asu fihi al'ibaha domin mu'amala ce mu'amala ce kawai ta wasu al'adan mutane shi za ka ga har yanzu an kasa bari ko an bari an bari za a dawo ai in ba ka so kawai ba ka so a cikin akwai da suke tsawa da bulala ranar suna kofar gidansu akwai masu ɓarar tukunya akwai masu guduwa da amarya duk wannan an yi shi amma kuma da za ka turke shi ka ce ina dalili dalili kuma yanzu ana nufin aya hadisi ijma'i kiyasi babu amma na san za a ci ta gari biya yanzu ko sau ta riga ta shiga mu ta zauna ta zama part of our being kuma ni ma da haka ba a yin suna a gidana tsarhan lil khilaf wallahu musa'an aswaqul arabi fil asl jahil kasuwannin larabawa a zamanin jahiliya kana lil arabi fil jahiliyyati aswaqun tijariyatun yatasawwaqu fiha afradul qaba'il wal asha'ir larabawa a zamanin jahiliya suna da kasuwanni da muka sani kasuwanni wato wurin tarayyar cinikayya wanda larabawa kan je su yi kasuwanci afrad ɗaiɗaiwa mutane na ƙabilu da asha'ir walakin naha sai dai waɗannan kasuwanni yau da gobe yau da gobe ta hawar tadrijan ila andiyatin adabiyatin kubra sai suka rikice suka zama kamar wani taro wani club na adabi masu girma yaltaqi fiha fusaha wal arabi da ilqa'i al khutab wal ash'ar larabawa masu fasaha suna gamuwa a wajen dan gabatar da waƙoƙi da ainihin hudubobi misalin su shine misalin kasuwannin ƙauye da ake da su wanda zaka kasuwa ce asali ta cinikayya amma ta juye ta zama wurin taron kokuwa ko sharo ko bori ko wa'azin turmi ko wasa da biri da maciji kaga ya zama wani taron gargajiya maimakon mujarradin a saya a sayar a wuce to su ma haka nasu sai suka juye zuwa ga wannan yace wa qasa adat hadhihi al-aswaq allati fil hijaz ala sirati al-hajati quraish ala al-hajati sa'ir al-qaba'il wannan kasuwanni suna da yawa a kasar hijaz wato kamar yadda kace saudi arabia to wannan kasuwannin sun taimaka wajen lahajar ƙurayshawa ta zama a saman sauran lahaja abin da ke da lahaja shine karin harshe wato dialect kamar yadda a Hausa muna da harshe mai suna Hausa wannan harshen kuma yana da lahajat yadda ake gane lahaja ce ba yare ne daban ba shine zama muna iya fahimtar juna akwai abin da ake cewa mutual understanding misali yanzu bahaushen zaria ba zazzage kenan ko da bahaushen daura ba dauri za su iya haɗuwa ko su waya su magana kowa na magana da zance mabambanci amma kuma suna gane junansu hakan ka da ba sakwace ko ba kano ko ba zamfare ko ba kabe kai kuma ka taho daga zaria ko daga soba duk za ku gane juna tare da cewa fa ko da in ya faɗi wani abu za ka mai inkari ka ce ba haka ake cewa ba amma dai za ka gane me yake ne to wannan duka yare ɗaya ne amma da lahajat muna daga cikin sirrin da Allah ya a cikin yarurruka to larabawa suna da lahajat su ma daban-daban daga cikin lahaja akwai lahajar qurayshawa tace lahajar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah cikin hikimarsa da ya nufin wannan lahaja ta zama ita ce lahajar da za a sauka da alqur'ani da ita sai Allah ya ba wannan lahajar dama ta mamaye sauran lahajat ta lankwame su ta yi haimana a kansu garin yaya shine idan lahaja ta zama tana da alaka da kasuwanci tattalin arziki ko tana da alaka da siyasa ko tana da alaka da shugabanci to yana da sauki ta mamaye sauran lahajojin yanzu kalla ka gani a cikin Hausa da muke magana lahajar kananci ta yi galaba akan mafi yawan lahajojin nan yanzu mu zage zagi da muke ganin kanawa abokan wasan mu da su muna kallon juna muna juna kallon raini kowa na kallon ɗayan shi da yaran shi amma ba zazzagancin mu ya nashi a cikin kanancinsu so da dama yanzu abinda muke faɗa a nan zazzau kananci ne ko ka sani ko baka sani ba wataƙila waɗanda suke da lahajar da hayin suke riƙe da ita su ne mutanen da suke can yammaci ɗin nan wato kebbi da sakkwato da zamfara zamfara ma tusan excel ne su kuma mai kawo haka nisa da suke da wannan tsakiyar da kuma ƙarancin cakuɗe su su ma daga cikinsu duk wanda ya koma Abuja ko ya zama ɗan Kaduna ko aiki ya kawo shi Kano before you know it ko shi bai daina yi ba ayan shi za su daina yi za su daina yi wannan Hausa tun da tun suna yi ana musu dariya dole su gaji ko ba abin dariya bane lahajar su ce kawai so almuhim a sai zama lahajar ƙuraish tana da alaƙa da kasuwanci saboda kasuwannin a ƙasar ƙuraishawa su kamar da kaga kano tana da alaƙa da cibiya ce ta kasuwanci a arewa sai zama duk mutanen arewa suna zuwa kano siyayya suna koyan hausar kano da al'adun kano da irin suturan mutanen kano da sauransu duk wani sabon salo ko na alheri ne ko na shari za ka yana da alaƙa da kano kalla da kyau ka gani saboda ita ce cibiyar arewa yanzu fim na hausa kake magana daga kano aiki faru shi in magana kasuwanci ne daga kano ne in ka ji waka daga kano ne in malanta ce ta musulunci ma kano sun fi koyana yawan malamai in in maulidi ne daga kano ne in rigima ce akan siyasa daga kano ne komai su ne iyayen kowa saboda yawan al'umma jama'a da yawan kasuwanci yana kawo duka wannan to ƙurayshawa suna da irin wannan markaziyar mutane na zuwa aikin haji suna zuwa umara suna cin kasuwa sai aka koyi lahajar su sosai sai mutum in yazo yazo yazo makka zai dinga kwaikwayon lahajar makka in ya koma garin su sai ya ci gaba da magana da lahajar makka a can yana so yin shi dan birni ne ya waye a ƙauyen su kuma yana so yana musu cewa shi fa daga birni yake shi yanzu ba ba ƙauye bane ko mun gane ɗabi'ar ɗabi'a ce shi yanzu ba ba Kano ba yanzu kamar mutum ne ya je Ingila karatu ko America ko Russia in ya dawo sai ga na muku wani fi'ili iri daban-daban haka bai cin kaza bai magana da irin harshe kaza bai abubuwa iri daban-daban ya ta wani kwamaranci nashi wai kokari yake sai ya bayyana muku cewa shi a birni ya dara a wayewa ya dara ku to haka ce ta faruwa da mutane masu zuwa kasashen Qurayshawa su je su dawo yace sa'adat ala sayyidatul quraish ala lazat sayyidul qabail wa tawliyatiha mansibal lahja rasmiya har ma ta zama ita ce kamar official wato lahaja aw shibhir rasmiya ala aqalli taqdirin ko kuma a ce semi formal ko semi official dialect na larabci a hankali a hankali wala alla zalika tamhidun li nuzulil qur'ani biha Allah cikin hikimarsa ya nufin ya yassari alqur'ani kowa ya gane to alqur'ani na buƙatar lahaja ga magari da kowa zai ji ya gane wala kad yasana alqur'ana lidhikr yanzu ka kaddara a ce BBC Hausa da da Voice of America da da Radio Faransa a ce yanzu da sakwatanci suke yada labarun su ko da irin kabancin nan na can irin na can cikin kauyukan Kebbi din nan su su su me sunan su ba Saudi da Gulma da da da da birnin da Argungu wanda za a yi ta magana ba baka san me yake ba wallahi da ba ba ganin Alhaji Mutala haka sai wallahi sai ka zauna a majalisa a gama fiyar da ra'ayi wallahi bai baka tsanci kashi 30 bisa 100 ba ni dai kam duk zai ka zaka ana ta awo ka kasa gane me suke nufi to da yake ni Allah ya da Allah ya taimake ni da yake linguistics sana'a ta ce to duk abin da naji ina da kwakudu ba me yasa ake faɗa haka shi sa ma na san abubuwa da yawa a yaran su amma wallahi za mu shiga wani lungu za su yin Hausa shi kanshi alhaji mutalan cewa suke Hausa shi ta ɓaci kaga dai anan ma sai yana yi yana maka fasara to amma cewa suke hausa shi taɓaci to kaga irin waɗannan yanzu ka kaddara su suke labari a bbc da radio najeriya da kaduna zai gane ba za a gane ba da haka dole ana buƙatar wanda za a gane sai a ɗauko ba kano ko ɗan zaria ko ɗan huntuwa shi ma sai an sakkale yaren shi a ce ka dinga faɗan kaza ka faɗi kaza wato yare zama akwai sirri da yawa a cikinsa to da haka sai zama yaren larabci na ƙurayshawa kowa ya iya shi da ƙur'ani go kowa sai ya fahimta ولقد أسهمت هذه الأسواق مساهمة جبارة في توليد القصائد والخطب وغيرها من الإنتاجات الأدبية في الأصل الجاهلي ولنن كاسواني سن تيمكا سوسي وزن هاي فدا واقوكي دا حدبوبي دايوا a zamanin jahiliya ومن أشهر هذه الأسواق زوم جنة التي كانت على مدى أميال من مكة زوم جنة wata kasuwa ce da take ɗan mil kaɗan wajen garin makka a hanyar yanzu da za a iya cewa misali zuwa jidda misali وذو المجاز التي كانت بمنن خلف عرفات ita kuma zulmajaz tana mina ne mina inda ake kwana din nan alheri suke kwana ba Niger khalfa arafat kusa da arafa wa minha suqu ukas sai kuma suqu ukas wanda har yanzu sunanta kenan wa kanat tuqamu sanawiyan fil hijazi baina nakhila wa ta'if suqu ukas an kasance ana yin ta ne shekara shekara kamar da ana yin church fair in an yi in an zo za a yi kamar mako guda ko wata guda ko kwana goma babbar ne da aka yi tafaki ana cin kasuwar in ta watsa kuma sai shekara ibtida'an min hilali dhulqa'ada da zaran an ga watan zulqa'ada wannan kasuwa take kafaci wata zallu nahwa 20 yawman za kuma ai kwana 20 daga nan kuma menene aikin haji sai ya wuce a kasar makka da aikin haji saura kuma su tafi garuruwan su wa yanshudu khilalaha khilalaha shu'ara'ul qaba'il wa khutaba'uha qasa'iduhum wa maqalatuhum don an zo kasuwa abinda ake shine rera waƙoƙi za a zo a yi timetable ne a yi wane ne akwai kwamiti masu kula da harkokin da ake yi akwai alƙalai akwai tsare-tsarensu da suke da gwargwadon wayewa kansu akwai su hansa su hassan ibn thabit su annabigatu zubiyani waɗannan sa cikin yan kwamiti masu kula da mai ake yi a wajen suwa za su gabatar da waƙoƙi kuma a yi hukunci ƙarshe a ce wane ya fiye waƙa wane waƙa shi ta ake wane ba ta kyau ba za a zo a yi ta gabatarwa wa kana laha atharun amikun fi tahdhibil arab wannan kasuwa ta yi ƙoƙari sosai wajen wayar da kan larabawa faƙad kana ya tawafadu ilaiha salihu wa ɓarihu min jami'a a maƙi zaitun arab kowa kowane kare da doki da mutanen kirki da na banza kowa na zuwa wannan kasuwa da manya da yara ana mata shiri nesa wasu su zo da kayan kasuwancinsu wasu su taho da waƙoƙinsu wasu su taho bara an fi suke waƙa sun zo su fanshe da sauransu wasu kuma su zo 'yan sane ne wasu 'yan ƙwace wasu kawai ‘yan neman abin nan tare da tsaye ne, ta shi sa asali wa talib kowa na zai da kasan dai kowace kasuwa. To haka ake taruwa a wannan kasuwa ba ji ba gani. Wannan mazance ne takaitacce kwarai game da waɗannan kasuwannin larabawa lokaci ya ƙure na su mu ƙara taliki a kansu amma Allah ya so a darasi na gaba in ba na manta ba akwai buƙatar mu ƙara wani taliki a kai ko kuma kowa ya je karanta gwargwado abin da Allah ya sauwaka masa ina ganin za mu saurara nan yau ba za mu samu dama yin ɗayan ba saboda mun cinye lokacinmu wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi